أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم والعقيبة للمتقين والصلاة والسلام على الفاتح الخاتم ناصر العقبات والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره مقدار العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله وعلى رأسهم سيدنا أبا بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب واستث الباقية لا زالت إلا لا رجة وكافة أصحاب رسول الله المهاجرين والأنصار والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله تعالى عن قلوب المكتوم وحاتم المحمدي شيخنا أحمد بن محمد التجاني الحسني السالم الأفاسي ورضي الله تعالى عن قوس الأقواسي قلوب الأقرائب فريد الدهري على الإدلاكي حاتم الحسمين أبو إسحاق على إبراهيم ياس ورضي الله تعالى عن شيخي ومربي وقائدي وفاري وملاذي وأديبي لله شيخ إبراهيم مسدد جعلنا الله من أهل السداد والأمن والستر الكمال والمعرفة واليقين والتصديق واللطف والرشد والهداية ورضي الله تعالى عن كل ما يتعلق بأعزياء لأهل الله من يوم حلقت الدنيا إلى انتهاء يا همة الشيخ اهدري لنا بهذا المحضر ولتعرفي بنظرة تأتي لنا بالظفر اللهم يا لطيف أسألك اللطف فيما جرى فيه المقادر ولا هو لا ولا قوة إلا بالله على العظيم الحمد لله والعبد لله وما بكم من نعمة فمن الله اللهم إنا نسألك بهذه اليوم المباركة وبجاه نبيك المصطفى الكريم وبفضله سيد الوجود وبأحمد وبأحمد وبأحمدا وبأحمدا يا رسول الله إن أن تصل إليك بجاه أحمدا وبجاه فاتو بجاه محمدا وبجاه سيدا أن تقضي لنا جميع الأحوائج وتجبر كسرنا ظاهرا وباطنا وتوديا أن جميع المراد وأن يكسر في وقتنا المهيبين لرسول الله بجاه بجاه وبجاه لك صلى الله عليه وسلم آه يومنا زمان دريد ستين تقوس baya mun yi zama na ɗari da sittin da bakwai kenan baya a yau muna magana ne abinda shotija ne ya magana kan an tambaye shi alfakiru ibn waƙatihi alfakiru shi fakiri shine ibn waƙati ɗan lokacinsa ɗan lokacinsa sai shotija ne amsa me ma'anan hakan saboda shekaran jiya mu warware kamar a ce anan da'imun me sufa suke nufi da shi anan da'imun me sufa suke nufi da shi shine lauhul mahfuzi anan amma da'imun mustamirun yau kuma a ce alfaƙairu ibn wakati ma'anahu ma huma yarahu wajiban shine huwa ma yarahu wajiban alaifi wakati abin da yake ganin dole ne zai aikata shi a cikin lokacinsa wanda mutumin da ya kiyaye abin da Allah ya bashi yanta hijihu zai samu zai fi samu natijansa wai tarkuma warahu duk abin da yake wajibi a kansa zai ba da abin misali alfakiru bin wakati mun san shehu ibrahim radiyallahu ta'ala yana da ɗabi'u ɗabi'ar tun da ya haddace alƙur'ani yana da shekara goma sha biyu tun da ya haddace alƙur'ani yana da shekara goma sha biyu har daren zai rasu kowane rana sai ya karanta alƙur'ani izifi ashirin tun daga ranan kaga akhzu bil ahadi kenan akhzu bil ahadi kenan tun daga ranan da shi Ibrahim ya haddace Qur'ani yana da shekara gwada goma sha biyu shine ingantaccen riwaya sahihi a kowane rana yana karanta alkur'ani izbi goma nazaran izbi goma tilatan lailan subun da rana subun zai karanta alkur'ani izbi goma yana gani da daddare kuma zai karanta subun tilawatan izbi goma goma kwana uku yake sauka har ya koma ga Allah Allah bai canza datin ba har ya koma ga Allah ranar da zai koma ga Allah a ranar ya yi saukan kenan daren juma zuwa gari ya waye Allah ya karɓi ransa domin an masa wannan interview a 1961 sai ce a misira kamar ya ce alhamdulillah a tuhadis min nimatillah barin faɗi irin ni'imar da Allah ya mu tun lokacin da na karanta alƙurani a kowane kwana uku nake sauka kwana uku wannan saukan na daban ne fa ba wai akwai lokaci ɗaya ma rana da yana saukan alƙurani amma wannan daban ne na alkawarin tun yana shekara goma sha biyu duba shekarun da kankantan da hankali bai shige labul ɗin mutum ba amma Allah ya masa wannan ya ce har zuwa yau tun yana da shekara goma sha biyu har zuwa yau ranar da aka mara interview a 1961 a misra ya ce allah ya bani wannan dama daga wannan rana kuwa har zuwa 1975 ya ci gaba ya ce tafiya ba abin da ya tsare shi tafiya a ruwa ko a jirgi ko a mota kullum sai wannan bai taba samun kwana ɗaya wanda ya tsallaka ba alfaƙiru idin wakati tsaye da abu a kan wajibi ka tsaya ba ƙaramin abu ba ne shi yasa Allah ya ce huwallazi ja'alakum laila wan nahara hilfatan liman arada an yazakkara aw arada shukura shakura wato shemu shehu Ibrahim Saddad Allah musaraham shi kuma duk abin da zai yi akwai na filfilu da yake ko ya suma ya bai farfado ba in ya farfado sai ya da wannan nafila ko ya suma saboda rashin lafiyarsa asma to yana dawowa da wannan ya yi aikin a wannan lokacin kuma wallazi ja lakum laila wa nahawa hilfatan liman arada an ya zakara a warada shukura za zira mawina to gaga anan waitar kuma warahu duk wani abin da ba baya cikin alkawari zai bashi mimma la hajjata lahu bihi bai yi alkawari a kansa ba amma alkawarin na Allah ne wannan yanayi ne don ya cika wa Allah alkawarin da ya masa ba bari falmuridu shi muridi yanzu ma kana maslata laufi lokaci zai duba ya ga wani abu ne zai iya ɗauka a lokacinsa wani abu ne zai iya ya ɗauka wayin fara ƙahu ta darara idan ya rabu da shi zai cutar da shi amma in ya rike zai amfana da shi shine mu muke ta tsalle mu kama muna karanta dariƙa yau gobe mu tsallake zibo haka haka har a samu istuwaye abu ya zamo ya baka abin da ake nufi to wannan shine bukata a cikin ilimi in ba wannan ba ba samu abin da ake nufi ba fahimta hiju wetar kuma ada zai bar da abin da ba haka ba haza wannan ko muridu sadiq shine muridi as-sadiqi wanda yake neman ya sadu da Allah lafiya shine alfakiru ibn wakati ka yi amfani da lokacinka eh ka yi amfani da lokacinka kar ka nemi wani abu daban a lokacinka ka yi amfani da shi in ka ce da ka sani wannan an yi barna da na sani jiya da na yi kaza a ka yi amfani da lokacinka insha Allah ba zai zama ka kiyaye lokacinka ka sashi cikin tsari wanda zai amfana da kai Allah ya ba mu ikon tsayawa cikin lokatayenmu wala rifillah masanin Allah huwa fi kulli waqtin shine a kowane lokaci bi hukumin tajallihi akwai hukunci na tajalli yudali kulli zai haƙin haƙau za ba kowane haƙi haƙinsa wal aluna min arifin arifin hawa biyu ne akwai aluna aluna su kuma madaukaka ne hum murtaqibuna ma yabrizu min hadratil ilahiyya su kuma suna lura da duk abu da zai fito daga hadarin ubangiji ne fa yuqabilunahu bil ubudiyyati suna fuskantar sa bil ubudiyya da ibada wal adabi da ladabi allati ta tattasu biyu shautiyani tun da yake bai taba miƙa tun da ya shautiyani yake bai taba miƙa fansa gabasa adaban adaban saboda ladabi akwai wanda ba sa tufa yawo ta gabas adaban saboda ladabi tufa yawo ta gabas ba magana mutum ya je ya bauli ta gabas a'a baya yiwuwa ba za su ga wannan kiyayuwa ne da kiyaye adabi to wannan wanda ba irin su ba ba a kaiwa don yawan lamari malamin sun yawa a midiya malamin sun yawa a midiya in an faɗi abu dole ne lokacin da za a faɗa faɗa amma sai abin yi ta su a tashi ana ta surutu sai jahilci mutum ya fito a fili abin gashi nan a cikin a cikin karatunsa a duniya ce ma bai san abin ba abin gashi a karanci a duniyance a duniyance yana cikin iliminsa a iliminsa an bashi abin da ya fi yarda shi shine malamin boko eh domin duk abin da aka tattara a cikin wannan ilimin har yanzu ba ya ƙure shi ba amma yadda amma ba ya dada malamin malamai ba wanda ya wannan ba annabi ba ne wanda ya waya amma an cire mar hula saboda technology da ya bayar ya gama ya gama sayar da su ya gama komi da su da malaman da 'yan duniyan gabaki ɗaya sun yadda amma ba su san akwai wani malami na Allah wanda yake sama da wannan kuma wani abun abun mamaki abin yana gigitar da mutane su dinga haƙuri amma babu laifi su dinga tabawa a dinga samun waɗansu suna mayar musu da martani saboda su gane jahilai ne kawai da da lau sakatar jahilu na saliman nasu da jahilai za su shiru da mutane sun kubuta ta bala'in jahilai ne suke magana a kan sun sani in an faɗi abu an ce wai naji an ce professor ibrahim gari yana magana a kan akwai yana magana akan mutum yana alulan asuba da s- a- alo- yana alulan sana isha yana sallan asuba yana ana samun shekara goma wani ya cewa "Tsaf, to ya yadda in haka shi- sai ya dauke addinin hankali ne hankali suke daukan addini kuma ba- maliku Ahmadu bin Hanbali sun shekara 20 suna sallan asuba da s- da alolan isha'i. Maliku bin Anas wai aka masa annabi annabi annabi ayyanayi wai wannan jahilci da sai ko annabi ya ci karayi ba ba hukuncin addini annabi bai bane a annabi ya hana ko annabi ya ce ba zai yiwu ba shi ne sai aka ɗora mutane a keke bera gaba da sai suka dinga tafiya kuma sai suka fito a malami sai mutum ya fito ya ware idansa ya nuna sai ga jahili ne kuma ilau saka jahilu la saliman nasu ina ma jahilai da su yi shiru mutane su dan samu sauki amma baka san abu ba la tadari wa- wa tadari la tadari wa la tadari annaka la tadari Eh? baka sani ko baka san baka sani ba. kuma kana son ka shiga level din malam a lokaci daya tashin hankali kenan malamai sun sun riga sun maka waka sun ce wa mutum mahaukaci ne ko zalla Eh, in ya fita irin wannan a dinga lura a bar wa masu ilimi maganansu Eh, in sun- kuma dole shi wanda yake da ilimin dole ya magana saboda ya yi babu dalilin na kace ya kamata a kare karka yi wannan magana karka wannan magana na fitar da abin da yake abubuwa daban-daban ka yadda ko ka yadda ko karka yadda dama waɗansu ne liya suleiman kullum nasi mutane don su musu- su samu mafaka ne san yadda da shiga in mutum bai samu ba ya shiga cikin garari Allah ke yi o bi ibaratin ukhra ma'anahu an al-faqira shi faqiri ibnu gati hiya li asabil muraqabati wannan ashabul muraqabatul kubra kenan akwai muraqaba sugura akwai muraqaba kubra kaga al'arifu yudali kulli zai haƙi haƙau wal aluna min al'arifina hum murtaqibuna kaga muraqabatul sugura wa muraqabatul kubra huwa fi kulli waqtin bi asma sadifu min tajalli gwargwadon abin da zai zo masa ne na tajallin ubangiji da yake kansa ya tulu ne tulwan tajalliyati yana karantawa yanda abin ya zo masa tun muqabalatiha a muqabala fil- bil ubudiyyati wal adabi cikin ibada da adabi li da li kullin saboda kowa a bashi bi halla haƙihi da sauƙan haƙinsa min al-ubudiyati na daga ibada wal adabi da ladabi in ta min imla'i halaina wannan shehu tijani abin da ya rubuta mana kenan in an faɗi abubuwan da baka sani ka shiru in an faɗi abin da ba a sani ba ai shiru Eh, a- aslam ya fi kusanci yawa midiya ne dole yana ka zo magana a midiya in kana son ka yi ka- ka nemi sani ne makaranta ake zuwa ko ka kira malami ka tambaye shi in amma kai ba halin ilimin ba ne ana magana da malami ana magana da malamai kuma duk haukanka malamin turanci grama yake koya yake koya science bangaren science yake yake dauka a turanci turanci shine yake ba da science amma akwai bambancin yare akwai bambancin yare turanci ne sunan shi kenan turanci da shi ne aka gina abin amma grama ne turanci zallansa ba shi ne yake ba shi ne komi da komi don ka san turanci ba ka san abubuwa in an zo bangaren da ake sami magana sai a ce maka to wannan bangaren art kenan wannan bangaren science kenan wannan bangaren kaza ne wannan bangaren kaza ne a zo in aka ciro maka bangarorin da suke ciki sai ka maka doctor turancinsa ba irin na lauya ba ne turancin lauya daban turancin doctor daban in yi magana akwai abu ne ke nufi haka an aka zo bangaren masu ga abubuwa daban-daban ga abun iri ɗaya ne amma manansa daban manansa daban masalan mu mu almajiran sufaye ne saboda haka ba wanda ya isa ya ci zai ja da mu akan abin da muka sani misali man ƙala ƙala Allah faƙar kasara man ƙala ƙala Allah faƙar kafara kira wani malam ya zuba ya bani amsa man ƙala ƙala Allah faƙar kafara shiru zan yi wani ya shigo da ku me ake nufi mu almajiran sufaye ne harshenmu na sufanci muke magana da shi abinda gauga wawaye da su ce wanda ya ce Allah ya ce ya kafarta ba abin da ake nufi yau man ƙala ƙalallahu faƙar kafara duk wanda Allah ya ce ya yi bacci rana ƙala na ƙailula ake magana ƙailula ake magana man ƙala ƙala lau amma ƙala lau ƙala lau ai ga shi nan da yawa ƙarani sai tsab a kaji irin kafircin nasu ba haka da jefa wa mutane kafirci ba amma kai malami ne man ƙala ƙala lau duk wanda Allah ya ce ya yi ƙailula faƙar kafara ya fita daga musulunci a bar mutane kujeransu mu almajiran sufaye a bar mu in mun faɗa mun san abin da muka faɗa in ka ce ba mu da dalili muka faɗa ba ka dai da dalili na ƙareta mu amma ba ba mu da dalili ba muna sani kuma alhamdulillah abin da Allah ya kawo muna tafiya kujera guda biyu ne muna da zahirin abin da ake magana kuma muna da cikin da baka da shi Allah ke wata altu radiyallahu an tambaye shi wata jani an alfagiri sabiri wal gani shakiri da mai kuɗi da talaka mai haƙuri da mai kuɗi mai godiya ayyuhuma afdalu wani ne fi talaka mai haƙuri mai arziki mai godiya ayyuhuma afdalu wani fi ga talauci kuma bala'i kuma ga shi Allah zama masa inna ma yi wa fasajiru na jarahun da gere sami ta wani yabi ba ja bar dilawun bi mana sau shi yau tijjani amsa a tafsila bayan alfakiri sabiri bambanci tsakanin matalauci mai haƙuri walgani shakiri da mai kudi mai godiya ayyuhuma afdal an tambaye shi yace wal khilaf fi tabdil bambanci cikin fifice ɗaya daga cikinsu alal'akhar a kun wani marufin bainal ulama malamin sun sun suwaye kulfin sai ce wa mahallal hilaf mahallin hilafan inna ma hufi ya sahabu hijabi ana magana ne wa sahabu hijabi kawai donan mutamakkinina an san banda mutamakkinai almutamakkinu arrasiku fil ilimi shi ake kira mai tamkini min alqufi fi bisadil haqaqi shine wanda tsayawansa cikin shimfinan hakika wa ma ahal qufi amma wanda suke tsayawa fi bisal haqaqi wanda tufana amin shimfidan hakika كل من غنين والفقير له شكر وصبر duka biyu ɗinsu daga cikin mawadaci da fakiri yana da godiya yana da haƙuri kuma wa bayanin zalika ana linnafsi wulu'an bi hawa shi nafsu alamara ta da suyin anan za a ciro wurin da za a yi magana anna linnafsi shi nafsu wuluwan bihawa ya cika da son zuciya mumazijatin yana a cuɗe ke jibiletiya wajen kasancewan yadda aka halicci shi bashariyatiya da basharu na mutuntaka fafi kulle faƙarin kowane talauci nufuriha a kore ta anhu gabarinsa wasu galiha da shagala bi maktabil harbu da abin da ake hukunta gudu min alfakari na daga talauci ɗalabar lizatiya yana neman zatinsa wa shahawatiya da shawansa uhuru biha da gudunsa min azabil fakari irin azaban nan talauci wani kali da sarƙan nan da ke sa mutane wa fi hadha al'amru a cikin wannan al'amari lin nafsi shugulun laha nafsu yana da shuguli gare ta an qiyamiha wajen tsayuwanta bi huquqil ilahiyya da haƙi irin na Allah wubudan yana da nisa la an ittisali bi hadar al-qudusiyya yanda ke nisanta daga hadara alƙudisi da ta tsarkaka kama annaha kama yadda take filginan a cikin wadatuwa turidul huruja ila raha tana son fita zuwa ga hutu wal'am da samun kiyayuwa wa tamattu bil lazatiya da jin dadin jin dadi wa shawatiya da shawanta ihladan tana neman tabbata ila arzi ɗabi'ati zuwa ga ƙasan nan ta ɗabi'a uljibilatu kuma wanda aka yi ta akan haka fakana fi zalika aidan sai kasance shugul laha shagalanta an kiyami bi huquqil ilahiya wajen tsayuwa da haƙƙin ubangiji wubudan laha yayi nisa ne tisali yana nisantarwa bi hadartul qudusiyya da hadaran qudus wa hatani to na abu guda biyu kuma fitnata ne fitna ne duk gaba da fil bala'i a cikin bala'i min allazina zakrahu Allah subhanahu wataala wanda Allah ya yi magana akai wa nablu wannakum wa nablu wa nablu wa nablu wa nablu wa nablu ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون ونبلوكم بالشر ubangiji ta za mu jarrace ku bi sharin da shari wal khairi da hairi fitinatan duka fitina muka tura muku sharin fitina alhairin ma fitina ne eh wailayin turjaun duk gurin mu kuma za ku dawo yani فيهما لأن النفس دنشيري بالحضرة القدسية حضرة قدسية مميت لها tana mutuwa an shawa ta a gabanin shawanta wa zuziya da hazinta wa ma'alufatiya da abin da aka saba harajala an mukuta da jibilatiya sai aka fitar da ita daga hukuncin yadda aka yi ta wa ɗabi'atiya da ɗabi'anta falai ne kunun nafsu fi zalika maidanu a cikin wannan babu wani fage la zuhuru lujudi sai bayyana samuwa bil haqqi lil haqqi fil haqqi anil haqqi na Allah cikin Allah da Allah wa wajen Allah ma tamizil maratibi amma za ka bambance martaba wa tafsili jumlatiya kuma ka cire jumlanta wa tafsiliha a raba wa marifati hawasiya kuma a san hawasinta wai ɗaya ne kulli zai haƙin haƙa kowane a ba shi haƙinsa faho ayin alƙyami wannan shi ne ainihin tsayuwa bita kamilin lukuki lilahi wajen cika haƙi na ubangiji falo fi tilka hadar a wannan hadaran takmilin liƙyami bi hukuki kulli tajalli shine kowane zai iya daukan kowane tajali min tajalliyati lillahiya wannan Allah zai ba wa mutum in aja in an maka tajalli na imtihan da aka yi maka ya zama kaci in wancan ma aka masa ya zama ya ci to in aka samu haka yayi wa bi kulli ismin da kowane suna wasifatun min al-asma'i da siffa dan daga sunaye wala wasu sifatul ilahiya da siffa na na ubangiji wa fi kulli zalika a wannan gurin mutasifin bil qiyami ma yujabu alaihi lokum mugati shine ake ma mutum siffa da tsayawa da abin da ya wajaba a gare shi na hukunci lokacinsa fitilka na darati ka Allah jarabce ka gane in Allah jarabce ka da kuɗi ka gane in Allah jarabce ka da talauci ka gane kar ku yi fada da Allah eh kar ku yi fada da Allah in kun tafi akan haka to akwai amma in ka ki ka ce ka gashi ka roƙi Allah ka roƙi Allah kaman shuka dusa an fara za a yi fada kenan an shirya an naɗe hannu za yi dande in kuma aka baka sai ka zo sai ka ce ai ƙwarewa na ne ya sa ka mu da ban iya ba a yi mun da ban yi kaza ba a yi mun shi ma ka shirya an fara sa hannu an naɗe hannu za yi dambe da ubangiji shi yasa shebrahim ya waƙe jawalan na tafiyan abubuwan gabaki daya bainal faƙirin sabiri wa ganin shakiri zubin da ake yi wa kowa a bashi ya ɗauka ya kai lafiya to an yi wannan wahu fi kulle zalika mutasim ko wai za a rabta haza idan ka san wannan falagani lukamil shakiri shi mai dukiya mai cikan godiya bitta kamil hukukin ilahiya ya zamo ya cika haƙoƙin Ubangiji, sabitu sabari da mai tabbataccen haƙuri da zamin nassi ya zargi ransa an khiladi ardi gabarin dawwama a cikin ƙasa na ɗabi'ata wajibiletiya na ɗabi'ata da yadda aka yi ta ma a shiddati maili hali zalika tare da zuciya ta fi karkata zuwa ga wannan wa kamali buɗiha da cikan saukanta فهم في مقاسات زميا tana cikin wato makasa na zargi fitta bi shadidi cikin zargi mai tsanani fa huwa sabirun to shine sabirun shakirun ne ko lanahu domin shi wannan fi hazal maidan a wannan guri lam yakun qiyamu fil gina lazatan nafsu ba shi da tsayuwa cikin wadatuwa na lahazan kansa wa ma huwa shi yana nan bisubuti da tabbata fi ma kama Allahu alayhi cikin abin da Allah tsaye da shi fi cikin sa fa bana laka sai abin ya bayyana annahu sabirun shakirun shi mai haƙuri ne kuma mai godiya ne ne kauni saboda kasancewarsa ya shaɗu nafsu ya fahimci kansa halifatan lahu shi halifa ne na ubangiji fi ma walahu alaihi cikin abin da Allah ya sashi ya zamo wa halifansa min al'amwali ko dukiya bi manzilatil wakil li rabul mali ya zama wakili ne ga rabul mali yuda zai bayar iza amarahu rabul mali idan aka bayar da shi ubangijin kudin bil adai da dukiyar wayar siku zai rike idan marahu rabbul mali idan ubangijin kudin ya ya sashi bil imsaki da rikewa wannan yadda mutum ke zama a cikin wannan sai ga gane fakirun sabirun ganin shakirun maganar shi ibrahim yake magana a cikin abin nashi yake cewa dan adam an gina dan adam ne Allah ya rubuta a hannun sannan dama baka abin da maka baka ko a hannun makinka ne sai an baka dole ko yana kukan jini sai an baka an rubuta a hannun hagu mananaka ma mananaka walau fiye da abawaika mun hana ka abin da maka hana ka ko da kudin a hannun mahaifinka ne ka gani idai manu dama bayarwa hagu hanawa sai ce an rubuta goshin mutum labudda an tara ma ya suruka ma ya duruka dole sai ka ga abin da zai bata maka rai da abin da zai fareta maka rai ba kai saka ce ka zaba ba dole haka za gani an rubuta a mutum na hannun na su kuka ila kabarika mu ne da tallafa tun daga fitowanka daga duniya akwai mala'ikan da ke yawo da kai duk gunda ka je shi ki tallafe da kiyanka har sai an dawo da kai gurin da aka dauke sai shi ibrahim ya ce to ku lura idan ka gane kai wakili ne na Allah idan mutum ya zo ka bashi wanda ya zo ka hana shi to ka gane bayarwan nashi ne hanawa ma nashi haka ya kamata ka zan wakili kenan saboda haka ba ton ɗinka ba ne yanzu za ka karba na wani ne kai kuma ton ɗinka ne yanzu a bayar wannan kuma hana haka idai man fakiri gani fakiri gani haka zai dinga tafiya to duk lokacin da mutum ya zo in ya zo wajenka don ka kalla sai ka ga duk abin da za ka ba shi to Allah ne ba shi Allah shi ne la ta talama izara ce za ta laliki lizahu lakta a gar la za na hula ya la tarkana ilin ballin lillahi farkana la tafi han bi an umin un'imta لا تبرهن بأنعم أنعمت وافرح بما أنعم إن أقلت إن متي باك كيوتان أبو تو kar ka yi tsammanin shi ne a an koro shi ne an ce baka saboda haka wakili to wakilin nan shi ne wannan abu na ke maga to shakirin abin da aka dinga samu kenan ta wannan gurin in aka baka to latare da wani wa barhaji ma anama ka yi farin ciki wanda ya turo shi baka ina akalta in kana da hankali ka gane Allah ne kenan ina an aka hana ka shi ma karka yi bakin ciki ka gane shi kuma an hana ka ne wakila yana da mataki guda biyu hanin zai yi wannan hannun da aka hana ka ka gode wa Allah saboda zai yi in aka saka maka kudin a wannan lokacin da aka saba wa Allah sai ka gode Allah shine maganin manzala Allahumma ijal idan idan Allah ka sanya bayarwa kyautanka ne wa manan idan Allah ka sanya hani kyautanka ne shi ma. Eh, Allahumma ijali ida idan wumana ne idan. Allah ka sanya kyautanka kyautanka ne, haninka ma kyautanka ne. Kaga an yi balance ko? Eh, domin wani ana bashi wani abu na dukiya samun Allah zai yi. to aka nan shi kiki kaka yayi bai samu ya samu sai sai ya gura kuma sai ce wallahi da kudin ya zo sabon Allah zai kaga an taimake shi ne ashe rashin bashi kudin kun bashi kudin ne to akwai mizani irin wannan shine Allah ke cewa wa fi kum ma ja'alakum mustakhlifina fihi wajibu ku ciyar mimma ja'alakum mustakhlifina fi cikin abin da Allah ya sanya ku wajen halifin Allah bayan ƙasa da duk abubuwa kar da yake mummunan magana wa masaila wala ta nar man nara saila naratun malaikati yau mulki amince ala shirari kar mutum ya zo ya tambaye ka bukata a nan malamai suke cewa bashi ya fi kyauta bashi ya fi kyauta domin shi bashi sai mutum ya kai sidar lafinta na bala'i yake nema kyauta kuma za ka iya ba wa mutum abin yana da shi ba ka san yana da shi ba amma ka na a taimake ni da bashin kaza don ya warware kaza ya riga ya fito da komai to bashi ya fi kyauta ka ba mutum bashi ya fi ka bashi kyauta saboda za ka iya ba mutum kyautan kudi yana da shi a makale a marasa ba ka san yana da shi akwai wani irin karatu shi kuma yake tafiya واما الفقير شي فقيري فانه اذا تصفت نفسه باتصال حضرته هي اذا يصفت da kansa cikin saduwa da hadaran ubangiji wa tala ainul jamal qudsi yi mutala ainul jamali fa hu fi fiqri zai zama a cikin talocinsa sabirun shakiran zai zama mai haƙuri kuma mai godiya aidan washukuru shi ma haka takmilu lilikiyami cikansa ne likiyami bi hukukin tajalliyatul ilahiya wajen haƙi na tajallin ilahiya jimlatan wa tafsilan a jimla ko tafsilin ubele hukuki a cikin haƙoƙi man kashafa lahu min sifati abinda za a bude masa naga sifa wal asma'il ilahiya da sunaye na ilahiya fahoyu da shi ma zai bayar ne fi jami zalika duk wannan likulle zi haƙƙin haƙau shi ma haka ya kamata shi ma zaman ka da Allah lafiya kawai zaman ka da Allah lafiya kana da shi an zo ana nema gurinka sai ka duba Allah ya ce a ba su a ba su ba su da haƙi shikenan to ba za ka la zaman fi babu zargi cikin abin da Allah ne maka wani tasarrafi ma da maka gane wakili ne na Allah saboda a lokacin ba ruwanka da yabo ko zamu ko a yabe ko a zarge ka in ka kai wannan halin babu kawai za ka yi abu ne ko a ce an gode ko a yi shuru duk da ba wani mutum ba daukan wannan la tadra alaihi algaflat babu wani gafala rafkano wanda ke fada gansa wala ta dahashu mubilatun tanzilat ko likitar da shi abubuwa na sauke-sauke iz sara fi zalika kullu duk ya zama cikin wannan dukansa ya mu lillahi billahi minallahi anallahi duk tsayawansa ya zama lillahi ne billahi ne minallahi anallahi laisa lahu an gayar lahi ko ahbaran shi ba ba wani abin da zai yi masa wanda zai zarge shi wala ma gayar lahi kararin ko wani matabaci tare da wani Allah wa bi hasbi takmili cikansa li hadhihi huquq ga wannan haƙoƙi yasiru kamil shukuri shi ma ya zama kaga gashi nan fakiri ne sabirun shakirun shi ma ya zama kamil shukur rabi shi ma mai godiya ne wallah kaga idan mutum ya gane da yawancin hadisi manzala kamar hadisin da ya yi magana Allahumma jala ida a idan wa mana ne idan Allah ka sa bayar kyautan ka kyauta ne bayarwan hannun ka ma kyauta ne in ka dube su gaba ɗaya za ka tashi a kujera ɗaya eh domin hana kan za ka kiyaye to me dalilin sa aka hana ka an yadda ka zo mai arziki ne saboda da ka lalace da ka zama dan wuta kuma wannan ya faru a zamanin annabi musa alaihissalatu wasalam ko wajen wajen kashe yaron nan da ya kashe shi ya ce a taktul a watan nan a kataltar nasan zakiyatun digerin filagaji ta shiya nukira ai amsan da ya bayar za ka ga shi hadaru ce yana ganin iyayensa mutanen kirki ne amma yana tsoron kare riske su daga yana kufura suna cikin mutanen kirki a canza saboda saboda son ɗan su halaka saboda haka duk tafi lahira a lokacin ba aka kawar da ɗan ya bar duniya saboda soyayyan zai iya kafartar da su akwai irin wannan kyautan akwai kyautan da ake hana an ba ka kyautan amma zai zama muka bala'i sai a karbe a kashe shi Allah shi ya san me ke nufi wanda in ya bashi zai iya lalata ka in ya bashi zai jawo maka bala'in da ba za ka yi rike ba to ba ma bala'in ban bala'in na kowace aljanna da sauki zai yi rusa maka imanin ka gaba ɗaya saboda soya sai Allah ya yi masa wani kyauta sai a karbe shi tun lokacin ba bai kai muhaddin balaga ba a karbe shi ya tsira kai ma ka tsira duwa ku yi wannan Allah ya taimake mu وبحسب التكميل لهذه الحقوق يسر كامل الشكر zai zama cikakken mai godiya lirabi wasabari da haƙurinsa huwa zammu li nafsi anil maili shine mutum ya zargi kansa ga barin karkata annan muktada dabiha wajen ɗabi'a ta jibile ta yadda aka yi ta wani hubuɗiya da saukanta ila asfalis safilina a mai da shi ɗan wuta asfalis safilina kenan Allah ke yi bilmaili ila rahatin wajen karkata zo ga neman hutu da jin daɗi da sha'awa wata mutu da jin jin daɗi musa biyatul huzuzi da hukunci na alhuzuzi bi shaddatul harbi wajen gudu wal godi nisa an abadiya daga barin kishiyata min azabi daga barin azaba na wannan kali kuma ba a kama mutum ba wata kisi alatihi lawazim al-faqari warwarewa shine lawazim al-faqari wanda yake rata fa wa'idan annan shi ma zamu sabirun shakirun sabiran ya zama mai haƙuri wa shakiran ya zama mai godiya izin lamin kunin kyamu bakare binafsi bai tsaya da talaucin da kansa ba ya yi taliki da Allah ya gane wai na ma wa shi sabitul kyami ya zama matabbacin tsayuwa fi ma a kama hullahu cikin abin da Allah ya tsaye da shi fi fazahara laka sai bayyana istiwa uhuma daidaito su fi hadal maidani a wani fage illa sai dai annahu rubbama takunu hunaka ba'du hanatin akwai zai samu babin hanatin lilgani wajen mailauci bin mula mahatin na walƙin talazuzi birhatin na hutu min alamin na daga radadi allazi yajiduhu al-faqir wannan fakirin yana jin radadin talaucin fi nafqi al wajen ce da iyalansa wal aulad da yayi wal ashab da abokanai wa ghairihim da wasu hakurin wannan shi kuma ya baka kakai illa an haza wannan lazimul bashariyati wannan aya cikin jiki ne dunan ruhi baya cikin ruhi هناك أيضا حانات الفقير إن فقير بوجود ألم نسى من تلوش رددي وتنكيسي ورورا وبيجة دكونشي والحرج والليفي في مقامة البشرية أجيكين جيكين متنة فقط إيكي لمطالبة saboda abin da ke nema bima la qudratu lahu alai abin da bai da iko min nafakati ahlin wajen ciyar da iyalai wala waladi da yayi wa asabin da abokan gari da wasu su wa bi hasbi hadhihi alhanati wannan hanati yakuna sabruhuma wa shukrihuma wa shukrihima da hakurin su da godin su wa dakhuluhuma khilafan shi ya shiga da cikin khilafa fitafilin wajen bambanci wai zan tukila ila makamin talazuzi idan an cire mutum zuwa makamin talazuzi bil fakari talauci wala ibtihaji da bina'imi da nimansa fala sabara lahu ba shi da wani haƙuri hina yi zan wannan lokacin inna mahuwa shakirin filhali yana da godiya ne a halin da ke fahu min manzil gani shakiri shi ma yana daidai da wancan kujeran ya ga shi fakiri ne sabiri kuma gani ne shakiri wa za ya nalu duk mutum yana iya samun wannan min mahabbil muhibati kyautan ubangiji ne Allah ka mana laysa lil kasbi ilay sabila ba kokarin ka bane ina ya ce ta ubangiji in ta ma malahu alaina radiyallahu wannan shoti ne ya cika mana burinmu da wannan ansa wato mafiya yawan abubuwa in ka dinga ganin wani in ka ga Allah yana ba shi kuɗi wato kafin ya an karama sai a gaya masa ya ci wani riba bai san ya ci ba sai da ya gaya masa kar ya tsamani iyawansa ne Allah ina ya ci amma in buɗuwa ne wani abun bai taba ba yanzu nan a magana ce ko je iska suka ji a ci wani riban da ba ba ta cin irinsa a iska a magana haka kawai magana sajari ce to haka a talocin ma haka ne in ya zo duk in ka ga an kawo irin nan ana gwada ka ne amma mahallin kyautan Allah babu wanda ƙarfinsa ne ya sa abu babu shi a babu wani akwai abubuwan da ba iktisari ba ne wallahi Allah ne yake yi wa mutum kawai sai da ya baka Allah ka taimake mu da mu tsaya za mu tsaya nan za mu shiga aljahlu billahi an kufri jahilcin Allah rashin sanin Allah tsantsan kafirci ne Allah ke yi اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله قدر الذل صلاة تامة لو الأزل والأبد زمنا ومكانا مضروبة في كل عدد بيد ما في الإمكان سبحان ربك الحمد لله فاتح الله كيد دو